أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarin albarka masjidu masjidu darul qur'an wanda ke daura da gidan sanata muhammad dan juma goje a nan ungon fantami a fadar jihar gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin mana aka ba'ul musallin littafin babban malami alhafiz al'allama muhammad siddiqil mishawi rahimahullah ta'ala da muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a duk mako daidai irin wannan yini yau muna yini na laraba wanda yau ya yi daidai da goma sha biyar ga watan biyar ɗin musulunci watan jima'a da dalibula yau hijira na da shekara 1445 29 ga watan 11 miladiya 2023 idan masu bibiya ba su manta ba malai na mana magana game da bayyana kabbara da ƙarfi a gumbamu da kuma kawo tashmishi shine sanyawa mamu rudu lokacin da masbuki ya zo zai yi kabbara haram a matsayinka na wanda an fara sallah ka zo ba a so ka ɗaga murya wajen kabbara domin za ka sanyawa wanda daga cikin mamuta na ko liman da yawan kabbara wani ne tashwishi to mun ji duk abin da malamin faɗa ƙarƙashin wannan to muna cin wannan gaba ba mu ƙara sabon lokaci ya mana za mu tashi a shafi na hamsin da ɗaya daidai inda maliki cewa ƙalar sheik aliyu mahafuz rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 26 a wannan littafi maliki cewa wa ƙalar sheik ali mahafuz malan ali mahafuz yake cewa wa min al-bid'i al-makruha fi salah iya daga cikin bid'a a bar kyama a cikin sallah bid'a al-makruha fi salati bid'a wacce take a bar kyama ce a cikin sallah shine rafa'u sauti haythu yadlibu al-isra daga sauti da ƙarfi da ake neman koye murya ba tare da bayyana ta sosai ba wanda ake buƙatar kai zaka jiyar da kanka ko ka ji na kusa da kai ba tare da ɗaga murya ainin ba to wannan ɗaga murya da za ta yi ga zuciyar wani daga cikin mamu ya zata liman ne ya yi to malam ya ce bidi a ce a bar kyama cikin sallah kalijihar bil isti'aza kamar mutum ya bayyana a uzu billahi mina shaidanur rajim a cikin sallah shi ma malam ya ce wannan bidi a ce makaruha awi du'a al istiftah ko addu'an da ake yayin fara sallah du'a ul istiftah bayan kafaran harama kafin fara karatu fatiha bayyana ta ita ma wannan bid'a aw tasbih ko mutun ya bayyana tasbihin ruku'i ko sujada har na nesa da shi iya jewa to duka malin ya ce wannan bayyana su da karfi bid'a ne a cikin sallah fa inna zalika lam yakun ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala ashabihi hakan bai tabbata ba a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakanan bai tabbata ba a lokacin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wala salafus salih hakanan abun bai tabbata abun abun magabata na kwarai waɗanda suka biyo bayan sahabbai Allah ta'ala ya musu rahama wa haula'i qudwatuna ila Allah ta'ala malai ce waɗannan sune jagororinmu ko abun koyinmu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala fa illam naqtad bihim fa biman naqtadi sai ma dai ce to in ba mu koyi da su ba to da waza mu koyi an bai bisin magana in ba mu koyi da manzon Allah da sahabbai da magabata ba addini to da za mu yi koyi kaga amsa shine babu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da salafu salih magabata na kwarai sune abun koyi Allah ta'ala yake cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in tuti'uhu tahtadu har in kun bi shi kun mai da'a tabbas kun shirye inji Allah ulaika allazina hadahumullahu wa bihudahum muqtadi wadancan da Allah ya jiro annabawa su Allah ya shirya da shiryar sa ake so ku yi koyi daga da kana lakum fi rasulullah uswatun hasana ko manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin kuma ya ce ashabi kan diji sahabbai na kaman taurari suke duk wanda ka kama ka bi zaka shirya an fahimta waɗannan su ne abun koyi shi ma da yake cewa in ba mu koyi da su ba to da wa za mu koyi shi yasa ake so kamar yanda abdullahi dan abbas yake faɗa Allah kare yarda da shi cewa duk wanda zai yi koyi na addini a cikin wannan al'umma to yayi koyi da magabacinsa yayi koyi da wanda ya riga ya shi fahimtar addini kuma iya fi jin ƙanshin wahayi ya riga shi zuwa duniya wannan faɗa ce ta abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya kare yarda da shi duk wanda zai yi koyi to ya duba wanda ya gabace cin addini ya koyi da shi babu shakka waɗannan bayan Allah da malam ya jiyo su sune abin koyi a gare ka gina addinin ka bisa koyi ga waɗannan bayan Allah tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbansa masu girma da kuma sauran tabi'ai da tabi'u tabi'in da salafu salih na cikin wani al'umma su zaka kalla ka yi koyi da su wajen gabatar da addini kuma dukkan su tun daga kan sahabai zuwa ƙasa to ba wanda baya kuskure wanda baya kuskure shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ta'ala ya sa masa isma ya sa masa rigan kariya baya kuskure da shi da dukkan ragowar annabawa ba sa kuskure shedan bai isa ya je wajen su ba kuskure bai isa ya je inda suka ba amma tun daga sahabbai har zuwa tabi'ai har zuwa tabi'u tabi'in to kowanne ana samun kuskure cikin al'amuransa ana samun daidai sai dai daidai ɗinsu ya fi yawa dacensu da daidai ɗinsu ya fi yawa a kan ɗan kuskuren da suke samu cikin rayuwarsu kuma adalci shi ne duk wanda daidai ɗinsu ya fi yawa shi kuma ba annabi ba ne to dole a mai hukunci da mutumin kirki ɗan kuskure ɗaya biyu uku a cikin rayuwa ba a duba shi a yi wa mutum hukunci da shi ana fahimta hakanan idan kuma mutum shirinsa ya fi yawa to dole ko ba ka so a mai hukunci da mutumin banza da shi ko da kuma iya aikata alkhairi ɗaya biyu uku a cikin rayuwarsa wannan kaɗan ɗin ba za a masa hukunci da shi ba annadiru la yuqas abin da yake kaɗan ne iya da halar samuwa to ba a kisasi a kai shi ana fahimta abin da za ku gaskata wannan magana tawo shine ne hatta Allah subhanahu wata'ala idan zai sa bayansa aljanna a gobe alkiyama ba sai wanda bahi da zunubi ko dai ake sawa aljanna ana gane ba sai wanda bahi da zunubi ko dai ake sa shi aljanna a'a wanda aikin ladan sayirin zai zunubinsa wanda aikin alkhairin sayirin jayi sharinsa to wannan shine wanda Allah ya bashi tabbaza sa shi aljanna فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية أنا قالوا شن أكتن ثقلت موازينه ma'auninsa na aikin alkhairi ya yi nauyi yarin jayi ɗaya ɓangaren ɗaya ɓangaren ai da wani abu a ciki yayi ba za ci mt yake ba da akwai wani abu a ɗaya ɓangaren sai dai alkhairin ladan yarin jayi shi yasa ko ido ba za a kalli wani abin da shi su kuma waɗancan da aka cewa amma man khaffat mawazin wanda aikinsu na lada mizanin aikinsu na lada yayi ƙasa ana ganewa yayi rashin nauyi kun ga ba a ce ɓangaren ɗayan ba komai a ciki akwai wani abu ce dai wannan mummunan yarin jayi wancan yasa ko ido ba za a saka a kalle shi ba wani haka Allah yake hukunci kuma haka ya kamata mu dinga hukunta junanmu a rayuwa duk wanda wane ya yi abin kirki ɗaya biyu uku hudu biyar a rayuwa ya tuntuɓe abin rashin kirki ɗaya to ba za a kalli wani abu ba za a kalli shi haka Allah yake mana mu'amala hatta aljanna ma da irin wannan mu'amala Allah zai sa ba daidai ba ne iyalinka ko makocinka ko wani yaronka ya ma alkhairin da ba za ka iya lissafa su ba amma a yau ko aje ya samu kuskure ɗaya a ji al'umma duk sun ji wannan kuskuren amma alkhairinta ko alkhairinsa ba za a ji ba wannan ba adalci ba ne kuma kai in Allah ya ma hukunci da irin wannan ba inda za ka je ba za ka yi labari to wannan shine irin abin da ya kamata mu fahimta game da tsarin sahabbai da tabi'ai in an cewa na magabaci ne wai baba ya kuskure bane imam malik Allah ta'ala ya masa rahama ina cewa kulluna nusibu naqba illa sahibu hadha alqabr haka yace dukkanin mu muna kuskure ji imam malik ko muna daidai sai ne kabarin manzon Allah ce me wannan kabarin ne kai ba kuskure shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana fahimta Allah ya samu dace a kuskure mai nan ba ta hudu jimala a tarhin wa tamtid bi takbir wa taghyir al ma'na at tarhin daga allahan ne wajen furta kalmar a samu lahani an bayyana gunda ba shi tashdidi ayi ko gunda ba maddi ayi ko ayi wa ainun faqar hamza ko ayi wa ha faqar ha ha'ul kabira wannan shine lahan duk ɗaliban tajwidi ya san wannan akwai lahanun jali akwai lahanun khafi lahanun khafi baya bata ma'ana amma lahanun jali shine abin da yake bata ma'ana yufsidul ma'ana ana gane ko to haka nan a furcin takbir kabbara ana samun lahani abun da yawa daga cikin masallata lahanin shine kuskurewa fadar kuskure wajen furta kalmar shine talhin shine at-talhin at-tamthil kuma rerawa gunda ba rerawa ba ana ganewa ka rera abu ka ja ka marairaice gunda kwata-kwata baya bukatar wannan wannan shine tamthil wanda da yawa daga cikin ladanan mu suna kwaikwayon larabawa suna irin wannan Allahu akbar Allah to kaga wannan yake ce ihu yake ma wannan bai da wani mahalli a ciki la ya gaji ya dauke nimba ya sake kawa la ya tai waye ce kai wannan wannan kana bawa kanka wahala ne a cikin tsari babu wannan wannan shine tamthid ka dinga gwaso da murya gunda ba a ce kai ba kana sama kana ƙasa kana ja gunda ba ja bane wannan duka iya faruwa cikin kabbara ko abin da ya shafi irin wannan lafuza ga wasu daga cikin masallata sai malai ce wa taghayyiril ba'ana da kuma canjawa kalmar ma'anarta yadda ma'anar take a shari'a ka canja mata kan ma'ana ta ba da wata ma'anar daban wanda ba ita bace ma'anar da shari'a ta tabbatar da ita an fahimci wannan wannan shine headline kuskure wajen furta kabbara da kuma maraireci murya gunda bai halatta a yi ba da kuma abin da zai canja wa kabbara maliki cewa huwa min al-aqda wannan iya cikin kusakurai allati jarat ala alisinatil a'imma wanda ya gudana a harsunan wa'ansu daga cikin malamai bal inna ba'dahum mali ce a a wa'ansu daga cikin su ma yatilu zalika inda takbiratu tashahhud al-awsat wal aqid wa'ansu daga cikin masallata ko a ce malamai daga cikinsu wa'ansu yutilu suna yi wa kabbaran wani irin ja inda takabbiratu shahudul awsat wal aqid abunda ake zama na tahiya na farko shine kabbara tsakiya kenan ko kai tahiyar tsakiya da kuma tahiya na ƙarshe zaka je ce Allahu akbar in za a yi ruku'u Allahu akbar in za a yi sujada Allahu akbar amma in an dago za a zauna ka ce Allahu akbar an fahimta haka sai ya sai ya bambanta wannan kabar zama zai ana fahimta tana bambanta sosai akan kabbarar da ruku'i za a yi ko sujjada za a yi ko ta biyu za a yi sai ka ji kabbarar da za a zauna domin tahiyan farko ta biyu janta da furta ta ya sha baban da sauran ina fata kuna fahimtar wannan to malam wannan imala ya ce wannan kuskure ne da kabbaran farko da ta biyu da ta tahiyya da ta sujjada da ta dagwa duk ɗaya ce ba inda aka ce a ja wata kar a ja wata ko a mararece murya a wata kar a mararece murya a wata duk ɗaya suke ana fahimta li'ilamil musallin bil julus dunal qiyam hakan iya indicating ga masallata cewa wannan fa kabara ta zama ce ba ba ta tsayuwa ba ce kaga furucin ne yake nema ya bambanta tsakanin kabbaran tsayuwa ko kabbaran sujada da kuma kabbaran da za a zauna a karanta tahiyya malai ce hakan kuskure ne ba daidai ba wa hadha mukhalifun liqawaid at-tajwid wal arabiyya malai ce wannan kuskure ne sabawa ne game da ka'idojin tajawidi da kuma ka'idoji da harshen larabci wa takallamna an zalika fi aqta'il mu'azzinin malai ce mun tattauna akan wannan matsala a kuskure wajen kusakure mai kiran sallah faraji'u a baya kadan yace ko koma za ka ga maganganun da qala shaqiri imamu shaqiri Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa والتمطيط وتمطيط تكبيرة الإحرام مرري تمريا دجم مدى وقند باب أيا ينفر تكبرا هرما كقول بعض زول الشروح والهواشي kamar yadda wa'ansu daga cikin sharshin shuruh da suka yi game da kiran sallah ko kabarbarin sallah da kuma hawashi irin abin da aka rubuta a hashi a hashi na littattafai manya-manya min muta'akkiri al-muta'akkirin daga cikin waɗanda suka zo daga baya-baya cikin wannan al'umma allazi la yu'awwilu ala aqwalihim fid din wanda maganganun su ba su zama tawili cikin addini wa yukabbiru maddan sautu mala yace wani zai kabbara amma sai ya ja sautinsa ya ja bi takbiri din ya ja kalmar takbir ya ja sauti ila ilasnatai ashirat harka har sai ya ja kamar harka goma sha wannan kuskure ne kuskure ne a tajawidi kuma kuskure ne a arabiya a gane ko duk kalmar Allahu akbar ba wata madda ta jaizi ballan da nawaji madda ce ta asali kawai ita kuma a galibiya harkata ne ake janta da a harkata ne wasu daga cikin qur'anin suke janta arba'u harakati amma agalab jumhurul qura harakati ne suke janta madul asli ko madul tabi'i ana fahimta ita ce cikin kalmar Allahu akbar Allah din jan la din to kare yawa madul asli ce awo ana fahimta to jan ya wuce harka biyu ya wuce harka hudu ya wuce harka shida har ya kai harka goma sha biyu to malam wannan ya ci iya cikin kusakuran da da yawa daga cikin wansu suke aiwatarwa yayin furta kabbara wa yastahdiru وقت إذن جميع فرائل الثلاث وسننها ومستحباتها وأن سوى سنة ولوقت دعك وننجل ذاك إيا حرار كحالة تشكين زوجيرك ترلن صلى لسنون صلى لمستحبان صلى وهيئاتها da kuma kama da ake so mutum ya kasance cikin sallah ila zuwa ƙarshe yace bid'a min alqawli wa sura wannan bid'a ce kuma yafi shazance ne kuma kirkirare ne ba inda shari'a ko ɗaya daga cikin magabata ce a ja kalmar Allahu akbar fiye da harka har zuwa goma sha biyu ya ce wannan bidi'a ce kuma ƙirƙirar zance wa zalalan wa ibiran ya ce ɓata ne kuma ɓatarwa ce wa buhutanan wa gururan ƙirƙiran ƙarya ce kuma yaudara ce wa hazan lahan wannan lahani da ake samu yayin furta kabbara adna ila idkali ziyadat al-mukilla bil ma'ana ya ce iya kusa da ya shigo da wani ƙari wanda za ta ɓata ma'anar ita kabbara ɗin shine al-mukilla bil ma'ana ta kawo matsalar rushewar ma'anar ita kabbara ɗin fatadkhulu al-hamza wani zaka ga ya shigar da al-hamza ala Allah maimakon Allahu inda madul asli ce kai hamzatul wasli ce kamar ka ce yaqulullah ya ƙul in za ka tsaya tonan ya halatta kai wakafi ka ce kuma Allah ba tare da jan hamza ɗin dama ita hamza a hamzatul wasali haka ce a lokacin da za ka sata a cikin jimla ba za ka barta ta ba ka ce ya ƙulullah ko bismillahi kwata-kwata ba za a ji kafarta wannan hamzar amma in ka tsaya za ka tashi a kanta to an baka dama ka mata furtawar hamza amma ba tare da jam kamar dai misalin ya ƙulun lau Allah ya ce in ka ce ya ƙul ya ce Allahu ka ce Allahu to wannan hamzar ba ta da maddi ko kaɗa Allah za ka ce kawai ana fahimta to malike cewa wannan kalmar ta alifun na farko wa'azu suna janta suna mai da hamza su jata fatakunu Allahu akbar Allahu kunga duk wanda ya san larabci wannan ma'ana ta canja ana fahimta idan kace Allahu kace Allahu to ma'anar kwata-kwata ta canja idan kace Allah to kana nufin shi ne wannan suna Allah akbar shine mafi girma akan komai amma idan kace Allahu akbar shin Allahn nan ku mai girma ne kaga ma'ana ta canja ai Allahu kamar kamar abin nan ne alamar tambaya ce suna ce mata istifham ne kamar gunda Allah ke ce Allahu khairun amma yushrikun a cikin suratul naml go shin Allah shine yafi alkhairi ko abin da kuke yi wa Allah tarayya da shi kaga nan Allah tambaya yake to kai ma duk lokacin da kace Allahu to wannan ma'anar ka fada ko ka sani ko baka sani ba abin da ruwa dake shin Allah nan ku iya da girma shin Allah nan ku iya da girma amma idan ka ce Allahu akbar to tabbas ka tabbatarwa da Allah girman sa an bai shugaba kun ga hamza ko maddi akan alif shi kadai ya bata ma'ana shi kadai wannan maddin ya gurgunta ma'anar da ake yi to shine malai ya kawo mana misali cewa maimakon Allahu akbar sai kalmar ta koma Allahu akbar ana fahimta au ala akbar ko kuma kalmar akdin akdin hamza hamzatul qat'i din abu wani sai mai da ita hamzatul maddi fatakuna akbar akbar maimakon akbar sai ja wannan hamzar gunda kuma ba ja bai ai ahuwa akbar shin Allah nan ku shine mai girma ahuwa shi din aka bar mai girma ne kaga shi ma ta canja ke wa kazalika idkalul madd ba'da al ba haka ne shigar da madda bayan ba'ul fi lafzi akbar a lafzin akbar akbar ak kafin daure shi ake sukunul mahd kenan ak bar ita ba din ba ta da wata ja ko kada akbar fatar fata ba ke mata to mala yace aja maddin ba aiwa ba'un maddi fatakuna akbar akbar Allah ji kan wasu masu kira sallah daga nesa ba za ka ji kira wannan ko Allahu akbar kaga wannan kuskure ne ba karamin kuskure ba da wannan tunda kiran sallan da larabci yazo yanda karatun fatiha yazo yanda karatun qur'ani zo haka kiran sallah yazo da larabci ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama koyar da sahabbai kiran sallah yasa aka yi duk wanda za su yi kiran sallah koya musu aka yi koyar da su aka yi harafin ba da harafin aka koya musu furucin harufan aka koya musu ma'anar harufan aka koya musu kuma yadda ake furtawa yadda kasan dai ka je a koya ma qur'ani tun daga alif ba'un ta'un ko alif an baki wa wuzal har zuwa ƙarshe har ka zo ka fara hada jimla har ka haddace to haka ake so ko kiran sallah kowace kalma ka san bambancinta da ‘yar uwarta tunda in ba kumanta ba ai mun faɗi fallar ta masu kiran sallah to wannan fallar da mazan Allah ya faɗa banza ake samun ta ai ba za ta samu a banza ba ai ya ce masu kiran sallah duk inda sautin ka ya kai to ladan ka ya kai to a haka za ka samu wannan ladan dole sai ka je ka koya ana fahimta kuma ya ce su ladanai a ranar alkiyama za a musu wata siffa ta ado a ranar alkiyama duk inda gan sun fita daban a cikin sauran mutane inda mutum ya kiran sallah da ilimi kuma da ikilasi to mazan Allah ce akwai irin alƙawarin da Allah ya masa na wani aqawlu unukan yawmal qiyam aqawlu unukan suka ce kinaya ce min at-tazyyin wa tajmil kinaya ce na adontaka da ado a ranar alƙiyam ana fahimta to dilla da ne suna da wani alƙawarin ubun Allah amma da shirki sai sun je sun koya sun iya sannan kuma an sani ikilasi cikin aiki to din mai yin wannan to ana sa ran zai samu alƙawarin da mazan Allah ya masa amma wa'ansu in ka ji kiran sallarsu da shi da hausa ba bambanci yadda ka san da hausa ake ba ja ba bambance harufan tsakanin furcin wannan da wannan daban ne suna da kama amma furcinsu ba ɗaya ba ne duk ba a wannan bambanci saboda ka wajibi ne aiki ne mai girma duk inda ka ji farla addini to tana buƙatar a yi mata aiki tana buƙata ku duba ƙur'ani yadda yake da farla ɗin nan an ce ba ma kai mahaddacin ƙur'ani ba hatta mahaifanka ma sai wannan alkhairin ya sami su a ranar alkiyama an ce duk wanda ya haddace ƙur'ani to a ranar alkiyama mahaifansa ma sai an musu rumfa ta musamman a ranar alkiyama an ɗauko kayan adon gidan aljanna tun a wani sabi an fara sanya musu sanadiyar ɗansu kowanne suka tarbiyyanta ya haddace ƙur'ani to kaga ai ba haka za a samu wannan falar ba ku tambayi duk mahaddacin ƙur'ani irin wahalar da an sha ruwa an sha sanyi an sha zafi an haƙura da yunwa an haƙura da talauci duk dan a cimma wannan buru duk inda ka ji farla addini to dole tana buƙatar aiki tana da buƙatar yin abun bisa ilimi tana da buƙatar kuma yin abun bisa ikilasi ana fahimta to wannan shine abin da maliki saboda ka caccan jama'anar zai caccanja harufan da lafuzan to zai kawo wajen zai haifar da can jama'anar kamar yadda na kama da misali kamar yadda malai kawo nan da zuwa shi ana fahimta wakala ibn abidin ibn abidin yace ai ilam kai sani annal madd idza kana fi allah idan ta kasance cikin sunan Allah Allah aka yi madda anan fa imma fi awwalihi ko dai kai maddar a farko Allah au au waslihi ko tsakiyarsa Allahu an gane ko shine waslihi kenan au akirihi ko Allahu an fahimta ɗaya daga cikin ne za ka yi madda a kan lafazin jalala to ɗayan uku ne ko ka yi a farko ko ka yi a tsakiya ko ka yi a ƙarshe ana fahimta sai ma da ya ce ba in ka nufi a walihi idan maddar da kai a farkon lafazin jalala ne ka ce Allahu Allah ka ja lam yusir bihi shar'an to shari'a ba ta baka damar ci gaba da irin wannan wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba su ci gaba da aikata irin wannan azulubin bayan suna sani to shari'a kwata kwata ba ta baka damar ci gaba da irin wannan wa afsada sala kuma akan iya iya iya rusa sallah ba kana ji ko idan ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar to a faɗa ma cewa sallarka tana da barazanar rushewa sallarka za ta iya rushewa a take domin Allah ma kamar baka yadda da shi bane shin ku Allah ne yana da girma kuwa ana fahimta walau fi asna'iha ko da a tsakiyar sunan Allah ne wala yukaffir in kana jahilan yace jan maddi Allah to ba zai kafirta mai yin ba an har a rashin sani kake yi kuma ku sani cewa a kullum malamai suna faɗa ba a kafa hujja a gaban Allah a ranar alkiyama da rashin sani don haka ya tashi annabawa ya ba su littattafai ya tahi sahabai karkashinsu ya sa ake tarukon addini da ilimin nan har zuwa ran da aka sami ba ana fahimta? shi yasa kafa hujja da rahin sani a ranar alkiyam ba za ta yake rusulan mubashirin wa munzirin li alla yakuna ala likai la likai la yakuna lin nasi ala allah hujjatu ba'da rusul domin kar mutane su suna da wata hujja a gaban Allah bayan aiko da manzanni ana gane ku wa suna cewa an ta kulu ma ja'ana min bashirin wala nazir sai Allah ce faqad ja'akum bashirun wa nazir kar ku ci ayi mu ba mu samu mai gargadi ba ba mu ji mai jan kunne ba ba mu samu mai alci alai a faqad ja'akum bashirun wa nazir in mai gargadi ne in mai jan kunne ne gashi nan yazo saboda ka karka yadda wai ka ce kai baka sani ba musamman fardu ayin abin da yake wajibi ne akan ka sani karka yadda duk inda ake zuwa ka nema ka je ka nema ka zama malami mai koyarwa wannan ba dole bane wannan fardu kifaya ne ba a shar'anta kowa ya zama malami ba amma ka korewa kanka jahilci dole ne ka korewa kanka jahilci dole ne wannan ana fahimta sai ma yake cewa in kana furta wannan maddi ta lafazin lafazul lala bisa farko kuskure ko rage sani ce ba za ka kafirta ba li'annahu jazim domin al'amarin iya da karfin gaske wal ikfar li shak fi magmuni da jumla yace inda mutum yake zama kafiri sai har in kafirta da niyyar shakku kake yi shin ku Allah nan iya da girma in ka sani kake furta wannan to malam ji ka kafirta kuna ji ko in ka sani daga yau ka ji ma'anar yadda take kuma ka ci gaba da yi to malici akwai barazana za ka iya faɗa wa kabirci domin jumlar haka ta kusa wa in ka na fi wasfihi in kuma wannan maddi da kake a tsakiyar lafuzul jalala ne fa in balika hatta haddasa alfan thaniya bainal lam wal ha in ka ja madda sosai har ka haifar da wani alif na biyu tsakanin lam da ha lafina kaga kunnan madul asli ce kwata-kwata ba a jan tafiye da harka biyu Allah lahadin idan ka ja da yawa to za ka haifar da wani alif na biyu abin wanda babu shi ana fahimta shi ne bainar lamu walha Allah hakan ya ce kuriha an kyamatarwa da mutum irin wannan abu ne wanda shari'a ta kyamace shi ƙila ma da ya ce wal makuta magana wanda malamai suka zaba annaha la tufsidu cewa kalmar ba za ta bace ba bata kai ta farko illa ba maddin farko yafi illa akan maddi na biyu walaysa bi ba'id abun ba ane sai yake bai gaji na kuma baya da yace Allahu to kalma ce cewa kana kokonto Allah ko mai girma ne ko ba mai girma bane ba wa in kana fi akhirih in ko maddin da kai a ƙarshen lafazul jalala ne fa huwa qat'un shi ma kuskuren ne dai amma wala yufsidu aidan akan baya jirkita ma'anar ba ta baci wa in kana al-maddu fi akbar idan ko madar akbar din ne kalmar akbar kai maddi fa in kana fi awwalihi akbar idan a farkon kalmar ne hamza ta farko ka ja ta ak fa huwa qat'un mufsid yace wannan kuskure ne da iya bata ma'ana wa in ta'ammadu idan ka ganganta hakan ila yukfaru li shakki hakan shi ma iya kai mutum zuwa ga kafirci idan kana shakka ko kokonto game da kalma wakila la wa an suka ce a'a hakan ba zai kai mutum zuwa ga kafirci ba ana fahimta wala yabghi an yaktalif fi annahu la yasihu shuru' bihi kwata kwata kar a samu ba a taba samun bambanci ba wannan maddoji guda uku da mala ya kawo ko farko ko tsakiya ko ƙarshe ya ce ba a samu ɗaya daga cikin malamai an samu bambanci a goza cewa wannan abu mai kyau ba ne duk sun ittifaki abu ne mara kyau abu ne la yasihu shar'abi kwata-kwata baya inganta wajen shar'anta ya cin kiran sallah wa in kana fi wasdihi idan a tsakiyar ne kace akbar kaiwa ba maddi yace afsada wala yasihu ashru hakan iya bata ma'ana kuma bai halatta bai inganta kai ga cikin kiran sallah da wani ana ganewa idan kai wa ba'un maddi to kana nufin aqaban ganga ke babbar ganga kaga idan ka faɗi wannan kalma kana mai sani za ta iya kai kai ga zuwa kafirci idan ka ce Allahu akbar kana cewa Allah mai babbar ganga wal iyaz billah kaga wannan ma'ana ta bace saboda kan mu kiyaye irin wannan lafuza da muke ganin su a rubuce to dole sai mun je mun zauna malamai sun koya mana su in ba haka ba kana ganin kamar aikin lada kake kuma zaka je ba kanka cikin hadari domin shi larabci wani wani wani wani yare ne wanda ka dau hawasalin kasa kai sama sai bata ba ko ka gunda ja gunda babu ja kai ja sai bata ma'ana ko gunda babu ja kai ja sai bata ma'ana an fahimci wannan Allah ya ba mu iko gyara kuskure na biyar rafa'u sautil mu'azzin litabli to wata kadiya da ina ji ba ma fita daga cikin da ba a kasar ku rafa'u sautil mu'azzin daga sauti gun mai kiran sallah amma ba dan kiran sallar ba tunda kiran sallah dama an an umarci a daga sauti ai kiran sallah daga sauti har na nesa ya ji haka ake so amma daga sautin da shi mai kiran sallah yake yi litabligi ne dan ya isar da sakon kabbaran zuwa ga wa'ansu ne ana gane ha ya ke ce masa ne jiyarwa ko jiyarwa ke yau a samu wani tsaya bayan liman liman ya ce Allahu akbar shi ma ya faɗa har na bayan suna ji to malamin a cikin rubutunsa ya ce wani shi ma kuskure ne kuwa amma baka san meye rafa'u sauti al-mu'azzin lit-tablighi ba sai yace huwa ikbarul musallin bi sauti al-imam ali shine bawa masallata labarin sautin liman da halin da yake ci ana fahimta wa huwa muntashir fi mu'zamil masajid malaci wannan abu ne wanda ya yadu da yawa a yawancin masallatai khasatan yawmul juma'a musamman ranar juma'a wal ayar da kuma ranakun idi wala haja lahu fi wujudil mukabbirat har in akwai sifika sune mukabbirat saut har an samu loud sifika yace wannan daga muryar agon me la me jirwa bata da wata ba a bata da baka ba a bukatar ta kuna fahimta malam ne bai yake fada bai yake fada yawa dan ku bai ji abin ne sosai yawa ya ce wala haja lahu abin ba shi da bukatuwa ba a da bukatarsa kwata-kwata fi wujudil mukabbirat har an an samu sufika da za ki daga sautin ana ganewa wa wusuli sautul imam ilal musallin ko kuma lokacin da sautin liman yake zuwa ga masallatan to kwata-kwata ba a bukatar wani daga sautinsa inda aka ba da dama wani ya daga sauti bayan liman sai dai gunda liman sautinsa baya isarwa ko liman iya da matsala ko mura ta shaƙe shi ko ku ta samu matsala to a masallacin a cike kuma har waje to an ba da dama a samu wani ya ɗaga murya domin an su amma in dai ba wannan buƙatuwar to babu buƙata a ɗaga sauti ba liman musulunci wannan fahimta sai malik ke cewa a wa wasulu sautul imam ilal musallin wala ya shirau illa li darura sai ma dai ce hakan ba shari'a bari sai dai din akwai larura a samu wani dinga ciyarwa a masallaci liman da muryarsa ba ma kima muryar liman da ba tasa dama a garbe masu ciyarwa nan an samu fi samun dattawa dama in dai har liman din ya fi ka murya ya fi ka sauti ai baka da wata bukata ka daga murya a bayan liman ka baka da wannan bukata sai ma dai ce wala yushrau illa li darura babu bukatar wannan sai dai illar da larura kattisa almasjid kamar a ce masallacin ya cika da yawa an samu cinkoson mutane a masallaci wanki da alkaharaba kuma a ce wuta ta yanki ita ce kaharaba a nefa ke a ce abin wuta ta ɗauke ko abin magana da ya tsaya a lokacin kuma al'umma da yawa cikin masallaci to an ba wa dama wani an ba shi dama ya daga sauti ya yi shi wa illa fala ya ce in dai ba da wannan ba to ba a yi daga daga shi ne ma'anar wa illa falata in dai ba wannan larura to ba a daga daga sauti wa amma mata rahu min tabligh amma abin da kake gani a yau wajen daga murya bayan liman wajen isarwa fi halil wusuli sautil imam wajen a dinga kai sakon sautin liman yace fa huwa qat'un la budda min tarki yace wannan kuskure ne ba makawa sai an bar shi kaga malam kaman ya san za a sa malam Idris a gaba malam Idris na bashi ko to akwai wannan kadira cin abin da aka ci za ta tabbata akan shi saboda kaga shi malam Usai malam gamina ma wannan malam Mushawi ya kawo maganganu ga sai kuma aka yi magana in aka yi gaba kadan ma zai kawo maganganu magabata wanda suka gabata a cikin magana yace fa huwa qada'ul la budda min tarki yace daga murya bayan liman wajen isarwa kuskure ne wanda ba makawa sai an bar shi inda sunna za a yi in dai sunna za a yi gangariya garin sunna to wannan daga sauti in ba da lura babu shi haka malam mishawu ya bada yace qala shakul islam ibn taymiya malam ibn taymiya yace wa amma tafliq khalf al imam amma isarwa a bayan liman min gairi haja in dai ba da bukata bane in dai ba da bukata bane sai yace me fa huwa bid'ah yace bid'a ne ko san bid'a shay'un yushbihu bid-din wa laysa bid-din abinda yayi kama da addini kuma ba addini bane wannan shine bid'a tarifin da Imam Malik ya mata shay'un yushbihu bid-din wa laysa bid-din kaga mai wannan aikin da kai da shi da dukkan wanda zai zo ya ga iyaye kowa zai zaci addini yake domin a masallaci yake sallah yake a bayan liman yake iya daga sautin kabarbari kowa zai dauka addini yake to ta ina kuma ya zama ba addini ba domin ba a same shi a cikin rubutu da maganganun magabata ba shi ne kawai dalilin ba addini ba ba a same shi daga manzon Allah ko sahabbai ba akwai wata ruwaya wadda ban taba ganin ta a rubuce ba ni dai cewa akwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke jinya ko wata larura an ce sai na Abubakar wai ya isar da sauti a bayan shi ina ji yana faɗar wannan magana amma na san dai akwai lokacin da manzon Allah ke jinya ya zo sai ya ce sai na Abubakar yi sallah shi ba zai ja sallah wannan tabbas magana ce ingantacciya da sai na Abubakar ya ji motsin manzon Allah cikin masallacin sai yau baya baya ma ya bar kullimancin ya yi baya yake nuna cewa manzon Allah tunda ya zo masallacin ya wuce cikin sallah wannan magana ce ingantacciya ta tabbata amma har in dai ba da larura ko bukatuwa ba wajen daga sauti bayan liman to sai shekul islami ce wannan bid'a ne ghairu mustahabba ba abin da ake so bane bittifaqil alim da ittifaqin malamai gaba ɗaya na addini wa qala wala raiba yace babu kokonto inji malam ba kokonto anna tabligh li ghairi haja cewa isar da sakon liman ba tare da wata bukatuwa ba yace bid'a yace hakan bid'a ne waman ikta waman iktada waman ittaqadahu duk wanda yayi kudirin wannan a zuciyarsa yayi kudiri qurba yayi kudirin cewa aiki yake ne neman ladahi ne qurba mutlaqa kuma qurba ce mutlaqa kamar aiki ne neman lada ne a sake to fala raiba annahu imma jahilun mala ya dan tsoro ra'ayi wa imma mu'anid an gane ko malam shi mijawi Allah ya masa rahama yake cewa duk wanda yi zaton jiyarwa a bayan liman aikin neman lada ne ne kurba din a fahimta mutulaka kuma kurba din mutulaka aikin neman lada sakekke to falare ba babu kokonto shi ne wannan kudirin ko dai ya zama jahili a addini ko kuma ya zama mai taurin kai aka malami shawai ba imma jahilun wa imma mu'anid ko dai jahilcin abin da yake yi ko kuma a taurin kai ne kawai wa illa fa jami'ul ulama malaci in ba aka ba dukkan malamai yace jami'al ulama dukkan malamai min at-tawa'if na wannan mazhabobi guda hudu tun daga imam abu hanifa shine nu'man bin sabit zuwa imam malik bin anas zuwa imamu shafi'i ne muhammad bin idris zuwa imamu ahmad bin hanbal yace sune dawa'ib din gaba ɗayan su qalu suka ce ana ganewa wala yujharu bi shay'in illa an yakuna imam ba a san sautin wani ya daga a cikin masallaci kowaye shi inda ba liman ba haka malikawa suka ce haka shafi'awa suka ce haka hanafiya suka ce haka hanabila suka ce in ji malam nishawi ga shi nan a rubuci ya kawo ya ce dukkansu sun ce wala ya ji harbi shay'in ba a san bayyana wani abu a cikin masallaci lokacin da ake sallah illa an ya kuna imama sai da in mutum ya kasance liman shi kadai aka ba wa damar daga sauti cikin masallaci wa man asarra ala itikad duk wanda ya ci gaba da itikadi a zuciyarsa annahu qurba wannan aikin da yake aiki ne na neman lada fa innahu ya'ziru ala zalika to wannan za a yi masa ta'aziri ma'ana za a hukunta shi aladabtar da shi ala zalika li mukhalifati li ijma domin ya saba wa ijma'in ba har inda mutum ya ci gaba bayan an karantar da shi ya ci gaba to malam yace inda shari'ar musulunci yake za ka ci gaban alkali ya masa ta'aziri ya ladabtar da shi saboda me ya saba wa jamhurin malamai duk wannan mazahibin guda hudu gaba ɗaya ya saba musu saba musu da yi to ya kamata a ladabtar da shi a nan ne kuma za ku gane cewa addinin musulunci addini mai ladabi addini ne ke girmama magabata ana fahimta addini ne wanda ke girmama magabata yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya taso to iya bawa girman shekaru muhimmanci akwai wasu da suka zo su kawo wata ƙadiyya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo aka jama'a da yawa sai wanda daga cikin zai tashi yi magana sai mun zace kabbir ka bar babban ku yi magana domin a nuna cewa addinin musulunci addinin ladabi ne musulunci baya bukatar rashin kunya baya bukatar saurin ido baya bukatar sakiranci addinin musulunci na ladabi ne ya sama hadisi maza alami inganci yake cewa laisa minna man lam yukrim kabirana wa lam yarham saghira duk wanda baya girmama manyan mu baya cikin mu wanda baya tausayawa na ƙasa da shi baya ciki ba kamar san Allah sallallahu alaihi wasallam hatta alimanci akwai gunda shekaru suke tasiri an zo ana takarar limanci ga wani ga wani duk ma da dan qur'ani ne duk masanan hadisai ne duk masanan fiqh ne kowa ya sani to sai aka ce a duba kuma waye shekaru a cikin su a ganin shekaru suna da muhimmanci ana fahimta to saboda addinin musulunci ya girma magabata duk wanda kaje iya zagin magabata to ɗayan biyu ne imma jahilun wa imma kawariji inda sani yake to kawariji ne to su ne ba sa mutunta na gaba da su in kuma rashin sani da jahilci ne amma in ka kula dukkan rubutun magabata idan mutum ya kawo rubutun magabaci me zai ce rahimahullah wanda ba girma wace wane wane ya ce Allah ya masa rahama wane wane ya ce Allah ya masa rahama wannan girmawa ce in kai ɗalibin ilimi ne ka san rubutun magabata da wani ya cika idan sahabbai ne a ce radiyallahu an Allah ya yarda da shi ana fahimta kai daga cikin ma ka zamto kaso ɗaya cikin uku da Allah ya kasa wannan al'ummar ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to sai ka girma magabatanka na farko yake cewa akwai muhajir a kasan da Allah yi wa wannan al'ummar uku kaso na farko muhajirun kaso na biyu al'ansa kaso na uku misi wallazi ne ja'o min ba'di yaquluna rabbana ghafir lana sai ce wali ikwani alladhina sabaquna bil iman a kaso na uku in kana so ka zama to a cikin kaso na uku kai dai ka san ba muhajiri bane kai ka san ba ba ansari bane ka sani kana cikin kasan wallazi ne ja'o min ba'di to a cikin sharadin ka zama a wannan kason sai ka ce Allah ka yi mana gafara tare da ‘yan uwanmu da suka gabace mu addini. Rabbana gafir lana wali ikiwari na ladina sabakuna bil iman wanda suka gabace mu sai ka san cikin addu'arka. Wala ta jalifi kulubi na gillan lillazina amin. Allah karka sa wani mummunan kudiri zukatan mu gaba da masu imani. Rabbana innaka rawwur rahim. Sharadin ka zama dan wannan al'ummar a kason da Allah ya yi mata sai ka girba magabatanka da musu addu'a. ashe rena magabata da zaginsu kana nema ka ce kai baka cin wani al'ummar maki sai ka san kuma inda za ka jefa kanka jefa Allah ta'ala ya samu dace sai maliki cewa a shekul islam yake cewa a wucewa da ci gaba da hakan ya halatta aiwa mutum ta'aziri domin ya sabawa jamhur na malamai haza aqallul ahwa'u haza aqall ahwali wannan shine kadan mafi kankanta cin abin da ya kamata a yi masa wa taksuru mafasidahu in kana jama'a daga sautin a bayan liman zai zama to barnar ta fi yawa idan jama'a da yawa ne suke daga ba mutum da ba idan an samu jama'a da yawa suna da wannan ce Allahu akbar wannan ce Allahu akbar to shi barnar ta fi yawa jama'a barna ta fi yawa a wannan tsari ce wakala a sheik ali mahfuz ma muktasari imam ali mahfuz Allah ya masa rahama yake cewa wa amma tabligh jama'a alladhina amilu li ajlihi addaka cewa a samu wa'ansu taron mutane ya zamto suna irin wannan aikin na jiyarwa a bayan liman har ma aikin sananne ne an ɗauke su aiki domin haka addika shine almajamu'a a saman taron mutane aikinsu kenan ya ce ba huwa gairu mashirun wannan abu ne wanda shari'a ba ta san shi ba bi hadihi sifa da irin wannan sifa ne bal huwa min al bid'a malaci iya cikin bid'a allati addat ila mafasid wanda take kaiwa zuwa ga barna har maliki ta fa kaifa ya amalu lahu ta yaya za a dau mutun aiki da irin wannan dikka ai majamu'a har a ɗau mutane ya zama to aikinsu kenan lasiyama min malil waqf musamman ma a dinga ba su kuɗi ko allowances ko albashi ta dukiyar waƙafi da aka yi domin ci da addini gaba ya ci kamar nan malam iya cewa dilla danin da aikinsa irin wannan jiyarwar to a ɗau kuɗi ma a bashi domin wannan aikin to ɓarnar mata ta yawa a domin ana tozartar da dukiya ne ga ɓarna addini kuma ga ɓarnar dukiya abin da yake so ce ana gane ko malam yake cewa wa fi al-mudkal a cikin littafin mudkal ya ce a tablig jama'a isarwa bayan liman na jama'a da yawa yuka a kalalin fi salati iya haifar da wani gibi a cikin sallah zalika annahum yabluguna mathna ba'dhum ala sauti ba'd yace za ga sautin wani iya shiga cikin wani ana fahimta za a sami isa sautin wane bai kammala ba sautin wane ya shigo ciki kaga nan an samu wani kalal na sinarin samun nutsuwa ko kuma kai za a sa ka yi kabbara biyu agun da ake kabbara ɗaya ko za a sa ka fara ka ci birki ka tsaya duk wannan kalal ne a cikin sallah kamar da malaika wa fi sira aljalbiya ittafaqa al'imma a cikin wannan littafi in ji malace malamai sun ittifaqi ala anna tablighihi na izin bid'a idan isarwa a bayan liman a wannan lokacin da zama haka ta zama aikin bid'a makruha abaci a bar kiyama wa inda lahaja ilayhi musahab in kuma akwai bukatuwar ai haka to ana so ai ba matsala ba in akwai bukatuwa ta larura dauke wuta ko lalacewan kayan sauti ko rashin isar sautin liman zuwa ga bayansa to idan aka isar da sauti bayan liman wannan ba matsala ba tarku du'a istifta daga cikin kuskuren da masallata suke aikata wa jimalan akwai rashin yin addu'ar istiftahi addu'ar da ake yi bayan kabbaran harama kafin fara karatun fatiha tun da wata rana abu hura da Allah ya kare da shi ya ce ya rasulallah bi abi an ta'unni a ra'aita sukutaka ba da takabir kabla da kira manzan Allah na kula sosai idan an yi kabbaran harama kafin ka fara karatu kana shi ɗan wani lokaci to da Allah manzan Allah muna son ƙarin bayani to sai manzan Allah ya koyar da su du'a wal istifta subhanaka allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka ko da makamantan wannan suna nan ne da yawa malamai sun kawo su musamman al-tafan wasu fatu salati ko allahumma ba'id bayni wa bayna qataya kama ba'adta bayna al-mashriqi wal maghrib da sauransu maliki cewa hadha al-qata'u yaqa fi kathiratu min al-muslimin wannan kuskuren na rashin wannan addu'ar da ake yi bayan kabbaran harama kafin fara karatun fatiha ya ce da yawa daga cikin masallata suna aikata wala ya fa'alhu ilal kare ba masu karanta duwa wa listifta a cikin masallata sai kaɗan wa kana sallallahu alaihi wa kanin nabiya sallallahu alaihi wa sallam annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kasance ya stafkihu salatahu bi adi'iya kafira iya buɗe sallarsa da addu'o'i masu yawa mabambanta juna su ne wannan ɗaya daga cikin duwawul isifta wa kada amara zalikal musi a salatahu kuma ya umarci wannan wanda yake bata wani sallah sai yake cewa da shi fakana sallallahu alaihi wasallam yastaftihu bi qawlihi a cikin du'aul istifta manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam Allahumma ba'id baini wa bainaka qayaya ya Allah ka nesanta ni da tsakarina da kusakuraina kama ba a tabirin mashiriki wal magari kamar yadda Allah ka nesanta tsakanin mahudar rana da mafaɗanta Allahumma a gisilli min kaɗayaya ya Allah ka wanke ni daga kusakuraina bilma'i da ruwa wasalji da ƙanƙara walbar da raba Allahumma nakki ne mina zunubi wal kaɗaya Allah ka tsabtace ni daga cikin kusakuraina da zunubaina kama yana ka saboda abu yi min danas kamar yadda ake tsaftace fararen tufafi daga datti to wannan ka san wannan roman adon ai ba za a barka baya baya dama ba abin da yake zama matsala a gun dan adam kamar zunubi abin da zai hana ka zaman lafiya a duniya da abin da zai hana ka zaman lafiya a lahira wallahi zunubi sabon Allah idan sabon Allah ka yi yawa kana da wadatar da ni'imar a duniya sai ka haramta ma jin dadin ta ana fahimta idan saɓon Allah ka yi yawa kana da karatun da ilimin sai Allah ya kwashe albarkar karatu idan saɓon Allah ka yayi yawa kana da mulki sai Allah ya haramta ma rahin jin daɗin mulki ya haramta ma jin daɗin mulkin ka ya zanto ga mulkin ana ta gani fufuwa da shawa ma kai da kanka zuciyar ka kuntace take saɓon Allah iya kuntace zuciyar ɗan adam iya sanya cikin takura da rahin walwala duk saɓon Allah ne ke jawo wannan matsala kun ballanta na kuma aje lahira an baka tuba Allah ya biya amma kun ga a wannan addu'ar duk kana roƙon Allah ne ya gafarta ma zanubanka ya yaye ma ya gafarta ma ya wanke ma kuma manzon Allah yayi sallallahu alaihi wa alihi wasallam so daga irin wannan addu'o'i suna nan cike da falaloli kuma da albarkoki da yawa amma kafin mu je gaba ba a bayyana su addu'ar da ake wannan abu ya ake da liman din da mamu duka ba sa ba a bayyana kuma in raka'a ta farko ta barka to ba za ka ce za ka yi raka'a ta biyu ba mahallin takabbaran harama kafin fara karatu shikenan in wannan lokacin ya baraka ya wuce kai wata sallar ana ganewa male ce wa adiya istiftaha kathira ko da nan ka je littafin safatu salatu na maran nasiruddin albani zaga ya kawo sama da guda bakwai ya ci irin wannan addu'a da ake buɗe sallah da sana da yawa har ma male ya kawo ma reference yace wanzu zadul ma'ad fi hadi khairil ibad ka duba zadul ma'ad a da mujallati na daya shafi na 202 za a ga wannan adu iya ga wasu da yawa wasu fatu salatun nabi sallallahu alaihi wasallama da sifatu salatun albani shafi na 47 ya kawo wannan adu da yawa a cikin su ana fahimta to ina ganin mun zo gaba da zamu sai insha Allah idan Allah ta'ala ya kai mu sati mai zuwa zamu tashi tarkul isti'aba wal basm daga cikin kuskuren da ake samu a gun masallata a ce mutum zai buɗe sallah bayan isti'aza ko bayan basma shi ba wannan kuskure ne da ma da yake da yake a cikin wannan kusakurai na masallata da yake kawo abin da muka faɗa daidai Allah ba mu da dansa abin da ne kuskure ko tuntuban harshe muna roƙon Allah ta'ala ya yafi Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu kubbe Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu kubbe Allah ka ji kanmu Allah ka ji kanmu haihuwa Allah ka cika mu Allah ka cika mu haifo Allah ka sa da mu da su aljanna ce mu kumar Allah ka sa da mu da su aljanna ce mu kumar Allah ta'ala ka shirye da mu da zuyar Allah ka dora ma ka tabarki madidici Allah ka dora ma tabarki madidici ya rabbal alamin Allah ka dora ma tabarki madidici Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lafiya Allah muna neman tsare ka daga shirin duniya da lafiya Allah muna roƙonka tsare mana mutuncinmu da iyalanmu ka tsare mana rayuwar mu da addini Allah ta'ala ka tsare mana garuruwan da kasashen mu na musulmai Allah ka ba mu tsaro da kariya daga dukkanin cutarwa ya rabbul alamin Allah ta'ala mana roƙon ka marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya ko kuma Allah ka dade mu da lafiya da imani duk wanda zo wannan masallaci Allah ka mai da kowa gidansa lafiya ladan da ake samu a irin wannan gonar karatu Allah ka sa da rabon mu a ciki Allah ka raba mu da rushewar aiki ya rabbul alamin Allah muna roƙonka dukkan bukatunmu da muke da su a gunka Allah ka biya mu abin da muke jin tsoro kuma Allah ka amintar da mu shi ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙonka sa mu lafiya mu gama lafiya wannan karatu na mu Allah ka sanya masa albarka ya rabbal alamin muna ƙara addu'a ga shi mai wannan gida Allah ta'ala ya masa jagora cikin al'amuransa dukkan abin da ya sa a gaba na alkhairi Allah ya cimma masa manufofinsa na alkhairi Allah ka taimake shi a kansu kusakuransa na rayuwa Allah ta'ala ka bashi ikon ganewa kuma ya rabu da su Allah ka haɗa shi da mutane na ƙwarai wajen shawarwari ya rabu alalim muna ƙara addu'a ga ɗaya daga cikin iyalan gidan da Allah ya mata rasuwa hajiya yaro Allah ya jikanta Allah ya gafarta mata Allah ya bibiye ta da kyawun ayyukanta da ta yi kusakuranta kuma Allah ta'ala ya yi mata mahaifiyar mai gidan muna ƙara don Allah ya ƙara mata lafiya jinyar da ke fama da ita Allah ya ba ta lafiya Allah ya sa kafara take yi da ita da dukkan majinyatan mu musulmai a gida da su Allah ka ba su lafiya Allah ta'ala ka samu lafiya mu gama lafiya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وغفر لنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم wani ya rubuta takardaci a sanya mahaifinsa a cikin addu'a Allah ta'ala ya ba da ladan Allah ya masa rahama muna addu'an da kai da dukkan wanda mahaifin musu kansu Allah ya jikansu Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ya jikansu akwai wani bawon Allah shi ma da na kada ziyara su nan bola ko Alhaji Ibrahim ya wale bawon Allah wanda dukkan wanda yake zuwa gun jana'iza ko daurin aure ko wani taro na alkhairi zai gaishe dazun nan ake jana'iza su karfe 4 a gobe zakin bola ko to muna adon Allah ya jikansa Allah ya jikan Alhaji Ibrahim ya wale Allah ya gafarta masa Allah ya sa aljanna ce muku masa abubuwan da yana alkhairi Allah ka bibe shi da su da sakwaran sa na rayuwa kuma Allah ta Allah ka yabe masa ko kuma Allah sa karshen mai kyau Allah ka sa idan mun mutu mu a dinga tare kyawun ayyukan mu Allah ka ba mu ikon barin kyawun ayyuka kafin mutu Allah ka sa bakunan mutane da alkhairi za su amince bayan mutu ya Allah Allah ka sa ya yaban su da maganganun su kuma Allah ya karba Allah ta'ala ka mana shaida mai kyau a gaban ka ranar kiyama subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun akwai magana ne